محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan marice na litinin 19 ga watan al-muharram a shekara ta 1447 hijiran manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma ya daidai da sha hudu ga watan bakwai a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci namu mai albarka na masjidul qur'an inda muke gabatar da wannan karatu na mako-mako wanda muka fara daga makon da ya shuɗe karatun aƙida da tauhidi wanda a baya mun gama karatun littafin kitabun tauhid na sheikh muhammad ibn abdulwahab makon da ya gabata muka yi shimfiɗa don fara karatun littafin al'aƙidatun ɗahawiyya ta imam abu ja'far al-ɗahawi al-warraq kuma da muna karatun ne kamar yadda aka sani a ranar alhamis da haka yanzu mun canja muka dawo da shi ranar litinin da haka daga wannan litinin za mu fara da haka idan ba a manta ba dai wannan zai zama shine darasinmu na biyu a makon da ya shuɗe mun tsaya daidai gabar da imamu ɗahawi ya ce wa ma ya من أصول الدين ويدينون به رب العالمين da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suke ƙudircewa a zuciyarsu na daga ginshiƙan addini kuma suke bautawa ubangijin talikai da shi a daidai wannan gaba muka tsaya da haka gaba ta biyu sai ce نقول في توحيد الله منا فدا game da kadaita Allah kalmar tauhid daga wahada yuwahidu tauhidan bima'ana ja'ala shay'a wahidan ita kalmar daga wahada ne wahada shine ya dayanta yuwahidu yana dayantawa tauhidan dayantawar bima'ana ja'ala shay'a wahidan ya sanya abu ya zama kwaya ɗaya kwallun kwal to abin da ake nufi da wannan shine ka sanya abin bauta ya zama kwaya ɗaya kwallun kwal kada ka riƙe abin bauta guda biyu ko uku ko kada ka ce abin bauta yana da mataimaki ko yana da abokin tarayya ko ya haifa ko an haife shi ko yana da mata to wannan duk ya ci karo da me tauhidi shine Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid lalle abun bautar ku ku sani kwaya ɗaya ne wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid ubangiji madaukakin sarki yace kada ku riki abun bauta guda biyu ku sani abun bauta kwaya ɗaya ne kwallin kwal an gane ko shine qul huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا wannan shine fassarar da magabata suka yi wa kalmar tauhidi an taj'ala allaha ilahan wahida au an taj'ala Allah wahidan ka sanya Allah ya zamo daya cikin duk abin da yake nasa cikin sunayensa shi kadai ne cikin sifofinsa shi kadai ne cikin ayyukansa shi kadai ne cikin dukkan wani abu da yake nasa shi kadai ne bashi da kishiya bashi da abokin tarayya sabanin abin da zindikan sufaye suke faɗa su sai su ce abin da ake nufi da tauhidi wai komai ɗaya ne ma'ana kowa ka gani Allah ne kuma za mu faɗi wannan a gaba mu karanto daga littafin su su ji don ba ma yin ƙwanmu sai da zakara wannan yasa za ka ga a yau suna da aƙidatu wahadatul wujud wahadatul wujud shine wai komai ɗaya ne kowa ka gani Allah ne ba gashi nan kuna gani a waka suna faɗa ba kowa Allah ne ni ma Allah wal iyazu billah shehu wana shi ma Allah ne wane ne shi ma Allah ne to su idan suka ce tauhidi abin da suke nufi kenan kowa Allah ne komai Allah ne to amma wannan ƙarya ne ko shakka babu Allah shi kadai ne bai haifa ba ba a haife shi ba bai da kishiya bai da sa'a bai da abokin tarayya bai da kini subhanahu wata'ala to da ka Abu Ja'far Dahawi in sun ce mu yan izala ne muke faɗa wannan mun faɗi Imamu Abu Ja'far Dahawi ba na yau bane sama da shekara ɗari bakwai baya aka yi shi a tarihi kuma yake faɗar wannan kuma yake cewa wannan ita ce aƙidar sahabbai ita ce aƙidar tabi'ai ita ce aƙidar tabi'ut tabi'ina duk sun yadda Allah ɗaya ne ba wai komai Allah ba Allah daban duk kuma abin da ba shi ba bawansa ne halittarsa ne an gane ko to amma za ka ji suna cewa al'abdu rabbun war rabbu abdun to har suke cewa wai famanil mukallaf in haka ne wa aka dora wa nauyin shari'a wai bawa ai shine ubangiji ubangijin ma shine bawa har an taɓa yin wani malami a nan Kano wai dan ya tabbatar da irin wannan maganar ya ce to ba kwa ganin in an je Saudi Arabia in an je za a yi sallah ba kewaye juna ake ba an yi da'ira an sa ka'aba a tsakiya kai ka nemin sujada nima in nema wai an dunkule an zama ɗaya kenan saboda tsabar hauka da rashin hankali Allah ya kiyaye amin da haka Sheikh Fauzan ya ce na ƙulu ai na ataƙidu fi tauhidillah wannan shine aƙidar mu game da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala to sannan tauhidi a ma'anarsa ta shari'a ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa tarku ibadati ma siwa kaɗaita Allah da bauta da kuma barin bauta duk wani abin da ba Allah ba to sannan malamai suka ce ta hanyar istiqra'i idan aka ce istiqra'i shine jam'ul adillati wa dirasatiha malaman musulunci sun karanta qur'ani daga fatiha zuwa nasi sun karanta dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe sai suka gano tauhidi ya kasu kaso nawa uku ta hanyar istiqra'i istiqra'i shine bin diddigin dalilai da caje su da karance su da fitar da natija da haka akwai abin da ake kira da tauhidul uluhiyya akwai abin da ake kira da tauhidul rububiyya akwai abin da ake kira da tauhidul asma'i was sifat tauhidul uluhiyya ko ka ce da shi tauhidul ibada duk ana faɗa me ake nufi da tauhidul rububiyya me ake nufi da tauhidul uluhiyya me ake nufi da tauhidul asma'i was sifat na farko dai malamai suka ce idan ka ɗauki aya ɗaya tak a cikin alkur'ani ta kunshi dukkan waɗannan nau'ukan na tauhidi ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa aya suratu maryam yace rabbus samawati kaga ya tabbatar da mai rububiyya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wannan duk rububiyya kenan sai ce fa'buduhu wastabir li ibadatihi to wannan kuma tauhidul ibada ibada din ita ce uluhiyya din da haka ko ka ce abada ya abadu ibadatan ko alaha ya alahu ilahatan duk ma'anar ɗaya ne قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك أقراء عبد الله بن عباس وإلهتك با ويذرك وآلهتك بقراء الجمهور mana ‘yan kan zagin fir'auna suka ziga shi suka ce a tazaru musa yanzu ranka ya daɗe za ka zira wa musa ido wa qaumahu da mutanensa su ne banu isra'ilawa li yufsidu fil ardi su ɓata gari wai tauhidi shine ɓata gari a wajen ‘yan bid'a da mushrikai wa ya zaraka ya yi maka tawaye wa ilahataka da bautarka ai wa ibadataka to daka ma'anar ilaha shine dai ibada daka in an ce tauhidul uluhiyya daidai ne da tauhidul ibada to kaga ubangiji sai ce fa'abuduhu daga nan aka samo tauhidul a ibada ko tauhidul uluhiyya wastabir li ibadatihi sai ce hal ta'lamu lahu samiyan daga al asma'u was sifat kalmar samiyu shine takwara wanda sunanka irin nasa ma'anan nakan da nasan duk daya to shi Allah bai da wannan shine Allah ya faɗa game da annabi Yahaya dan annabi Zakariya ya Zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahaya lam naj'al lahu min qablu samiyan Yahaya bai da takwara kafin sa babu mai suna Yahaya a duniya shi ya fara buɗe wannan sunan a ledarsa to Allah subhanahu wataala rabbu ne idan aka ce rabbu alkhaliqu almaliku almutasarrifu mahallici mamallaki mai gudanarwa shine fir'auna ya tambayi annabi musa kala fir'aunu wa ma rabbul alami fir'aun ya ce da annabi musa waye kuma ubangijin talikai da kake kiran mu zuwa ga bautarsa kala sai annabi musa ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su inda gaske kuna da yaƙini akan za ku yi masa bauta to ga ma'anarsa a wata ayar kala faman rabbukuma ya musa yace waye kuma ubangijinku ya musa kala rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ya ce ubangijinmu shi ne ya ba wa kowace halitta yanayin da kaga tana ciki ya halicci mutane da sifarsu ta mutane ya halicci dabbobi da sifarsu ta bar dabbobi tsuntsaye kowa allah shi ya masa halittarsa sun mahada kuma ya ɗora kowa a tsarin da yake so ya gudana mutum ya ci abinci in an surfa an niƙa an tuƙa akuya ta ci ganye ba ruwanta da surfe ba ruwanta da niƙa raƙumi ya ci ƙaya wa ya tsara mana wannan tsari na rayuwa Allah ba mu kai wa kanmu ba ina fata an gane mutum ya tafi da kafa biyu maciji ya ja ciki kaza da sauran dangin tsuntsaye irin ta su tafi da kafa biyu sauran dabbobi akuyoyi da makamantansu su tafi da kafa hudu duk waye wannan tsarin Allah wa ya tsara ai bacci da daddare Allah da rana a tafi neman abinci Allah wa ya tsara a ci abinci ta baki a yi numfashi ta hanci a ji magana ta kunne Allah a yi gani da ido Allah wa ya tsara fitsari ya fita ta gaba ba haya ya fita ta baya Allah allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada to da haka ubangiji subhanahu wataala shine wannan wannan shine ma'anar rububiyya shi ya halicci bayi kuma shi kadai yake mallakar kayansa kuma shi kadai ne yake gudanar da su yadda yake so alalahul khalqu wal amru halitta tasa ce gudanar da halittar ma nasa ne tabarakallahu rabbul alamin to idan muka yadda da cewa Allah shi kadai ne ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta yanzu mun kadaita shi a ayyukansa domin rububiyya ayyukan Allah kenan samarwa mallaka gudanarwa na halitta baki daya wannan aikin Allah ne to yanzu abin da ya rage shine sai kuma namu ayyukan yadda muka yadda shi kadai ne a ayyukansa to haka mu ma a ayyukanmu mu kadaita shi za mu sallah sallah aikinmu ne to mu ga Allah shi kadai fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin qul inna ma umirtu an a'budu allaha ولا أشرك به شيئا وأمرت أن أكون من المسلمين to da ka yadda ka yadda Allah shi kadai ne cikin halitta shi kadai ne cikin mallaka shi kadai ne cikin gudanarwa to in ka tashi sallah aikin aikin ka karka hada shi da kowa in ka tashi azumi karka hada shi da kowa in ka tashi yanka karka hada shi da kowa in ka tashi roƙo na rahama ko neman tsari daga azaba karka hada shi da kowa ma'ana yadda ya kadaita a cikin ayyukansa kuma sai mu kadaita shi a cikin ayyukan mu to wannan shine kuma uluhiyya ma'ana kaɗaita Allah a cikin ayyukan bayi duk abin da sunansa ibada to ba a haɗa Allah da kowa a ciki ko da annabi ne ba a haɗa shi da Allah a cikin bauta ko da mala'ika ne ba a haɗa shi da Allah cikin bauta ko da manzo ne cikin manzanni ba a haɗa shi da Allah cikin bauta ballantana wani salihin baya ko wani waliyi ko wani malami Allah shi kaɗai ne an gane ko to wannan shine kaso na biyu na tauhidi shine kadaita Allah cikin ayyukanmu shine tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya to sai tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa domin Allah yana da sunaye yana da sifofi walillahi asmaul husna fad'uhu biha Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Allah yana da sunaye sunayensa su suka fi kowane sunaye kyau an gane ko to sannan kuma yana da sifofi sifofinsa su suka fi kowane sifofi kamala da cika lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu sau'i walillahi masalul a'la kafirai suna da miyagun sifofi Allah ya ce amma shi ku Allah yana da sifofi mafiya ɗaukaka to duk abin da aka ce maka sunan Allah ne babu mai irin wannan sai shi abin da ake nufi idan ka ji Allah ya ce wa kansa kaza suna ne daga cikin sunayensa ko annabinsa ya kira shi da suna kaza domin ba wanda ya kai Allah sanin kansa ba wanda kuma ya kai manzan Allah sanin Allah a cikin bayan Allah da ka kankat hanyar da ake gane Allah ko ake sanin Allah ta fuskar sunaye da sifofi shine shi din ya jingina wa kansa abu idan Allah ya ce ni kaza ne ko ina da kaza to ba wani wanda ya kai Allah sanin kansa da haka wannan kazan haka yake ba ragi ba daɗi idan manzon Allah ya ce Allah yana da kaza ko Allah ya yi kaza ko sunan Allah ne kaza to ba wanda ya kai manzon Allah sanin Allah da haka dole a sallama to sannan Allah ya arawa da yawa daga cin bayi sunayensa da yawa daga cin bayi sifofinsa amma hakan ba yana nufin dan suna ya zama ɗaya hakikanin ma'anan ma ɗaya bace a'a ina fata an gane kamar yadda ijunanmu bayi muna da sifofi makamanta da sunaye makamanta amma wannan baya nuna wane wane ne ba ma ce kama da wane ba ta wane yana daga cikin sifofin Allah da kuma sunayensa Allah aliyu ne idan aka ce aliyu maɗaukaki to da yawa a cikinmu ba a samu mai suna aliyu amma ana nufin ɗaukaka ka irin ta Allah ce? a'a yana daga cikin sunayen Allah as-sami'u mai ji albasiru mai gani duk ɗan adam Allah ya bashi ji ya bashi gani in dai ba ya jarrabe shi da rashin su ba hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira duk ɗan adam sami'u ne basiru ne amma jinka irin na Allah ne ganinka irin na Allah ne kai sami'u ne amma irin naka basiru ne amma irin naka Allah yana da hannu إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أما هنن الله إرن هنن متانيني آه saboda ka'idar laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ba wanda ya kama da Allah cikin dukkan wata sifa tasa da dukkan wani suna nasa tare da haka shi mai ji ne kuma mai gani ne amma ji irin na Allah gani irin na Allah ba ji irin na mutane ba ba gani irin na mutane ba ina fata mun gane to mu kula da wannan kwarai da gaske da haka tauhidin Allah ya kasu kaso uku ta yaya aka samu ta hanyar karanto qur'ani da hadisai ga aya kwaya ɗaya tak a cikin suratu maryam ta kunshi duka nau'ukan tauhidin ta faɗi rububiyya ta faɗi uluhiyya ta faɗi al-asma'i was sifat amma akwai wani shehu da naji daga cikin shehunnai saboda ihami kun san ihami shine ba wai baka san abu ba amma kana so ka rudar da mutane dan cimma wata bukatar ka saboda akwai da yawa mutane da suke amfani da jahilcin wasu dan su biya bukatar su sun san gaskiya ba ba su santa bane ba amma in sun bari mutane suka san gaskiya to ba za su bautar da su ba duk mutumin da ya san 'yancinsa ya san Allah kai tsaye ba zai bi wani bawa ba wa zai bi Allah kai tsaye ba zai tsaya roƙon wani bawa ba wa zai roƙa Allah kai tsaye to ba a son wannan sai a ce maka ko annabi ne ya bayyana in dai ga shehunka in ka bar shehunka kama annabi wai ka taɓe to dan Allah wannan ba kore mutane daga bin annabi bane da hada su da bin shehunnai wannan ba kamfen din abu shehunnai a saki annabi bane to irin wannan kamfen din da suke yi wani shehu na ji da kunne na ba labari aka bani ba ya ce to in kun ce akwai tauhidin rububiyya da uluhiyya da al'asma'u wa sifat to ina kuma tauhidin rahamaniya rahimiyya malikiya kudusiyya kaji wata hauka waye rahamani din waye rahimu din waye kudusu din kuma da muka ce tauhidin rububiyya uluhiyya al'asma'u wa sifat aya muka karanto kai ma karanto mana rahamaniya rahimiyya kudusiyya din da haka abin ba shaci faɗi ba ne ba fura ake sha ta yi karo kawai a ta sumbatin zance ba ilimi ne ina fata an gane kuma wannan abin da suke musu hashe hunnansu sun tabbatar a littattafansu a wani lokaci insha Allah za mu kawo mu rinka karantawa ku rinka jin abin kai tsaye to da haka dai al'imamu tahawi ya ce na fi tauhidin lahi mu muna faɗa game da tauhidin Allah ma'ana kaɗaita Allah mu'taqidina muna su ƙudurcewa a zuciyarmu bi taufiƙin lahi kuma daga mankatarin ubangiji ba wai don iyawanmu ba ba wai don mun fi kowa ba kai ba mu kai kowa ba ma balle mu fi shi duk wanda kaga Allah ya ɗora shi akan tafarkin daidai ba dabararsa ba ce gaman katarin Allah ne domin Allah shine mai shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so daka idan kaga Allah ya shirye ka kada ka dauka dabaraka ce da iyawarka rahamarsa ce da jin kansa domin Allah ya ce da annabi lokacin da banza Allah ya so wasu da yawa daga cikin danginsa su shirya da ba su shirya ba sai annabi yake jin ba daɗi sai Allah ya ce da shi innaka la tahdi man ahbabta ba kai kake da ikon ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi may yasha Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi yafi sanin wanda suka dace da ya shiryar subhanahu wataala to in Allah ke shiryar da wanda ya ga dama sai ya zabe ka sai ya shiryar da kai sai ka gode masa ba iyawarka bace shi yasa yan aljanna in sun shiga aljanna cikin godiyar da za su yi wa Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sai su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan miƙaƙƙen tafarki wanda shine muka biyo dodar ya kawo mu hannan gidan aljanna wa ma kunna linahtadiya bamu isa ba mu gano wannan tafarki mu shiryu har mu kawo kanmu da kanmu aljanna laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba to daka abin da ya zama wajibi ga dukkanin wanda Allah ya shiryar da shi kullun ya rinka gode wa Allah bisa ga shiryar kuma ya rinka neman Allah ya ƙara masa shirya annabawa su suka fi kowa shiriya manzo Allah shine shugaban shiryayyu amma kullun yana addu'a yana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ka ba mu jin kai daga gare ka lalle kai ne mai baiwa an gane ko to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki yana bashi labari akan wanda suka shiryu kuma suka nemi shiriya to Allah yana ƙara musu shiriya wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda alladhina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum to daka ubangiji subhanahu wataala shike ƙara shiriya kamar yadda daman asali shike bada shiriyar Allah mun gode maka Allah ka ƙara mana shiriya amin inna allaha wahidun to menene abin da muke kudircewa din shine lallai Allah ɗaya ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya ba shi da kini bai da sa'a bai da wani wanda yake mataimaki a gare shi bai da sa'a bai da wanda ya kama da shi bai da wanda suke rabebeniya na iko da isa an gane ko to da ka duk abin da aka ce maka wannan na Allah ne to nasa ne shi kadai ko annabi bai yi tarayya da shi ba ko annabi bai yi tarayya da Allah ba annabi bawan Allah ne ba sa'an Allah bane ba abokin Allah bane ba aboki ba mai taya Allah wani abu bane ba bawa ne na Allah sai dai mafi ɗaukakar bayi mafi martabar bayi mafi soyuwar bayi a wajen Allah amma kar ka taɓa jin cewa wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yin wani abu da allah ke yi a'a baya yi shine allah ya ce kai kanka gaya musu qul inni la amliku lakum darran la amliku li nafsi darran wala rashada ka ce da su ni kaina ba ni da mallakar cutarwa ga kaina ko shiryarwa duk abin da kuka ga ya same ni na cuta allah ya kaddara mun kuma ba wanda zai iya yaye mun in ba shi ba to kaga idan manzo Allah da kansa Allah madaukakin sarki ya gaya masa haka kuma ya ce ya faɗa kuma ya faɗa to yanzu wani shehi zai zo ya ce shi zai baka kariya shi zai baka tsaro har in za ka yi magana ma sai ka fara kiran sunansa ya himmata shehi ahadiri lana bi hazal mahadari yanzu nake ganin wani sauna kira mana shashasha abin tausayi wai raddi zai mana amma da shirka ya buɗe maganarsa tun daga nan ka ɓata rawarka da tsalle mazala idan zai fara magana Allah yake kira innal hamdalillahi nahmaduhu har karshe amma kai an ce da kai duk inda za ka yi wani abu ka ce wai ya himmata shekhi wai ya himma shehu ahadiri na lafi hazal mahadari ki zo mana nan himma shehu wa atila na zafari ki zo mana da rabo to kafin shehu a haife shi wa yake zuwan maka da rabo iyayen shehu wa suka kira ya zo musu da rabo shehun nan sai da hijiran manza Allah ta kai shekara 1150 aka haife shi mana an ci an cinye a ƙarshen duniya ma ya zo sannan kuma wai a yanzu kana jin ba mai kawo ma rabo sai shi shi zai zo ya kare ka shi zai zo ya taimake ka shi zai zo ya tsare ka asara ta yi asara da ufa talibu wal matsalo Allah ya kiyashe mu da haka ubangiji madaukakin sarki yace qulidu allazina za'amtum min dunihi la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwilahu kace ku kira duk wanda za ku kira koma bayan Allah ba su isa su yayi muku cuta cuta ba kuma ba su isa su kautar da cutar ba idan Allah ya nufo ku da ita da haka in kana da hankali babu mai amfanarwa sai Allah babu mai kare cuta sai Allah wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi subhanahu wata'ala to da dai wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a muna kudirta cewa Allah shi kadai ne ba shi da kishiya ba shi da abokin tarayya bai haifa ba ba a haife shi ba shi kadai ake neman taimako cikin abin da babu mai iya taimakawa sai shi shi kadai ake bautawa wannan shine abin da kullum muke nanatawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gaba ta uku yace qauluhu wala shay'a mislahu kuma ba wani abu kamar Allah ba wani abu daidai da Allah ba wani abu sa'an Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir kuma ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah bayi da sa'a bayi da kishiya bayi da abokin tarayya bayi da kini kuma shi mai ji ne kuma shi mai gani ne kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kun san cewa Allah din nan ba shi da kishiya da haka aqidar ahlus sunna Allah bayi da sa'a bai haifa ba ba haife shi ba bai da kishiya bai da mataimaki annabawa duka bayinsa ne ba sa'anninsa ba ne ba mataimakan aikinsa ba ne domin Allah a aikinsa ba a taimaka masa in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk halitta sama da kasa baiwa Allah ce lai yastankifa almasihu ay yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun Allah ya ce annabi Isa dan Maryam bai taba kyamatar ya zama bawan Allah ba walal mala'ikatul muqarrabun haka sauran mala'iku makusanta wa man yastankib an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a duk kuma wanda yake ganin shi yafi karfin ya zama bawan Allah shi yana jin shi wani sa'an Allah ne shi wani mataimakin Allah ne a aiki abinda Allah yake da shi shi ma yana da shi irin abinda muke ji ana faɗa shehu wani Allah ne shehu wani suna musanyen aiki da Allah to Allah madaukakin sarki ce irin waɗannan zan ta soke su a filin tashin alkiyama to wannan littafi da yake hannuna sunansa jawahirul ma'ani littafin shehu ali harazimi barada ali harazimi barada almajirin shehu tijjani ne baki da baki shehu tijjani ya ce duk abin da ali harazimi ya faɗa muku game da ni ni na faɗa ku yadda shi kuma harazimi da ya zo rubuta wannan littafin ya ce duk abin da zai rubuta a ciki shehu tijjani ne ya gaya masa kuma wata hikimar Allah sai shi harazumin ya riga shehu tijjanin mutuwa kaga in akwai abin da ba daidai ba shehu tijjani sai ya me sai ya gyara to bai gyara ba da haka duk abin da za mu faɗa a nan magana shehu tijjani ce kai tsaye wannan littafi da ke hannuna ɗaba'a ce ta darul fikiri an gane ko liɗaba'ati wan nashri wat tawzi'i ɗaba'a ta darul fikir to a cikin wannan littafi kuma mai haɗa da rimahu rimahu hibzur rahim shi kuma na umarul futi shi ma sharhi ya ƙara wa littafin to idan kuka tafi fasali na uku fi isharatihil alawiyya ko uluwiyya wa halli mushkilatihi bi ibaratin wahabiyya an gane ko fasali na uku mai wannan fasali ko mai wannan suna shafi na 183 dai fakara ta biyu ma'ana sakin layi na biyu sai shehu harazimi yake cewa wa ma'ana ƙauli shekhi fi salatihi ma'anar faɗin shehu yana nufin shehu tijjani a cikin salatinsa da yake cewa allahumma alhiqini bi nasabihi allah ka riskar da ni da nasabarsa ma'ana da nasabar annabi to bari ku ji ma'anar ita wannan kalmar me ake nufi da ita shehu harazimi zai yi sharhinta da kansa ya ce ma'anahu abin da ake nufi kaunuhu khalifatan anillahi wai shi shehu tijjani halifan allah ne fi jami'il mamlakatil ilahiyya cikin dukkan mulkin allah masarautar allah shehu tijjani halifansa ne ya ce wa bila zuzin babu ratse ba a cire komai ba duk abin da ka san allah yana yi shehu tijjani wakilinsa ne wajen yi shi ma yana iya yi sai ce muttasifan bi jami'i sifatillahi duk sifofin Allah shehu tijani yana da su idan an ce Allah yana ji shehu tijani yana ji irin na Allah Allah yana gani shehu tijani yana gani irin ganin Allah an gane ko ya ce wa asma'i haka dukkan sunayen Allah shehu tijjani yana da su ya sifanci da su ya ce hatta ka annahu ainihu kai ka ce ma shehu tijjani shi ne Allah idan ƙarya muke sai ku zo ku karanta da naku larabcin ku fassara wa mutane kuma shi yasa a cikinku ake samun kowa yana cewa masu cewa su ma alloli ne kun kasa ku rabu da su kun kasa ku kalubalance su an je za a yi mukabala da su kun hana saboda kun san za a yi muku bankada da tonan siriri silili da haka mu ba ma mu sai da zakara wannan jawahirul ma'ani littafin ku ne in ba naku bane ku fito ku ce ba naku bane ƙarya muka yi muku wannan larabcin da na karanta in ƙarya ne sai ku fito ku gyara bari in sake maimaitawa a ji ya ce wa ma'ana ƙauli shaikhi fi salatihi ma'anar faɗin shehu tijjani a cikin salatinsa da yake cewa allahumma alhikini bi nasabihi allah ka riskar da ni da nasabarsa yana nufin allah ya riskar da shi da nasabar mai annabi sai ce ma'anahu abin da yake nufi huwa kaunuhu khalifatan anillahi shine kasantuwarsa shi halifan allah ne ma'ana kamar yadda Allah ya ce da annabi Adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi da haka shi ma halifan Allah ne to amma su annabi Adamu da annabi Dawud duk da halifofin Allah ne amma ba sa sifantuwa da sifar Allah ba a ce su alloli bane amma shi sai ya ce fi jami'il mamlakatil ilahiyyati halifan Allah ne a cikin dukkan mulkin Allah duk abin da Allah ke mallaka to shehu tijani yana halifantakar Allah a cikin wannan sai ce wabila shuzuzin kuma ba a cire komai ba babu ratse sai ce muttasifan bi jami'i sifatillahi ya sifantu da dukkan sifofin Allah wa asma'ihi da dukkan sunayen Allah hatta ka annahu hu ainuhu kai ka ce shi shehu tijjanin ma shine Allah Allah ya kiyaye. Daka dai wala shay a mislahu babu wani abu da yake kama da Allah wannan shine aqidar musulunci laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir. Gaba ta hudu wala shay a yu'jizuhu babu wani abu da yake gajiyar da Allah domin asali sifar gajiyan ma mustahiliya ce a cikin haƙƙin Allah Allah baya gajiya subhanahu wa ta'ala الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ذاك الله بايا جزيا ballantana ma a ce wani abu ya gajiyar da shi baya gyangyaɗi ballantana ya bacci inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama Allah babu abin da ke gajiyar da shi ko ya gagare shi a sama ko a ƙasa subhanahu wata'ala to daka wannan yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa daidai da faɗin Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne a bisa dukkan komai babu abin da ya gagara Allah subhanahu wata'ala gaba ta biyar sai ce wala ilaha gairuhu kuma babu abin bauta da gaskiya da cancanta koma bayansa an gane ko wannan shine tauhidul uluhiyya shek fauzan yace hadha huwa tauhidul uluhiyya la ilaha ay la ma'budu bi haqqin gairuhu babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah to mecece tukuna ibada yana da kyau mu san mecece ibada to sannan mu kadaita Allah a cikinta al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahirati wal batina ita ibada suna ne dunkulalle na dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga zantuttuka da kuma ayyuka na zahiri da na ɓoye in aka ce ayyuka na ɓoye kamar ƙudurin zuci aiki na zahiri aikin gabbai na fili to duk abin da Allah yake so kuma ya yadda da a yi masa magana ce ƙudurin zuci ne aikin gabbai na zahiri ne to wannan shi ake kira da suna ibada to in za ka yi wannan karka yi ga kowa sewa Allah karka yi don kowa sewa Allah sallah ibada ce zikiri ibada ne ƙauna ibada ce ƙiyayya ibada ce an gane ko roƙo ibada ne cikin abin da ba a roƙon kowa sewa sai Allah to kaka roƙi kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala to da haka mu cikin aƙidar mu ba ma roƙon kowa sai Allah ba ma bauta wa kowa sai Allah a yau za ka sha mamaki a wajen zikiri sai ka ji ana la ilaha illallah sai kuma a kirawa ne mana dole dole sai an samu iyawa Allah kishiya dole matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama sai an hada shi da wasu abinda musulunci ya zo da shi la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma sai ka ji an ce la ilaha illallah sai a kira sunan wani shehi ko sunan wani wali wannan ko shakka babu shirka ce ga Allah ba a haɗa Allah da kowa a nan sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa sunansa da nasa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an gane ko gaba ta shida qauluhu qadimun bilabtida'in da'imun bilantiha'in aƙidar ahlus sunna wal jama'a Allah da daɗe ne ba tare da farko ba an gane ko sannan dawwamamme ne ba tare da ƙarau ba Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu shine al awwalu na farkon da bai da farau al akhiru na ƙarshen da ba shi da ƙarau al zahiru madaukakin da babu wani sama da shi albaɗinu ɓoyayyen da babu mai iya ɓoyuwa gare shi wa huwa bi kulli shay'in alim sannan masani ne ga dukkan komai manzo Allah yakan ce al-awwalu laysa qablaka shay na farkon da kafin ka ba babu wani al-akhiru laysa ba'daka shay na ƙarshen da babu wani bayan ka ma'ana baka da ƙarshe al-zahiru laysa fawqaka shay madaukakin da babu wani burbushinka kamar yadda yace huwa al-qahiru fawqa ibadihi to sannan albatinu laysa dunaka shay na boyen da ba a iya boyen maka subhanahu wata'ala to wannan yana daga cikin aqidin ahlus sunna wal jamaa kama dalla alaihi alkitabu was sunna kamar yadda littafin Allah ya nuna kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayyace a cikin hadisi na muslim kamar yadda muka karanta to sai dai malamai suka ce kalmar qadimu dinnan la tudlaqu ala Allah illa min babil khabari ba a jingina wa Allah ita sai a babin labari amma min babi tasmiyati falaisa min asma'i ba za ka zo ka ce da Allah alƙadimu ba kana nufin suna daga cikin sunayen Allah a'a sai dai in kana ba da labari akan sifofin Allah to sai ka ce shi ƙadimu ne abin nufi da ɗaɗɗan da bayi da farko amma ba a zuwa ana kiran Allah ana ya ƙadimu ya ƙadimu ku fahimci wannan da haka baya daga cikin sunaye wanda ake kiran Allah da su a'a sai dai a babin labari domin akwai sunayen da ko sifofin da ba a kiran Allah da su sai dai a wasu babubbuka dole ne mu san waɗannan babubbuka yanzu kamar misali mustahzi'u mai izgili khadi'u mai yaudara ko mai rama yaudara an gane ko mukidu mai warware makirci wannan duk Allah ya sifanta kansa da su amma ba a kiransa da su sai a babin me mushakala mushakala shine sai ka faɗi wane ya yi makirci sai ka ce Allah kuma ya mayan masa wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun innahum yakiduna kaida wa akidu kaida yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun a can sai ce Allahu yastahzi'u bihim wa idza qila lahum تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن سيالله الله يستهزئ بهم Allah ya ce sai su ce idan an ce ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani sai su ce a ba za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ba idan suka dawo zuwa ga shaidaninsu ma'ana malaman da suke batar da su sai su ce muna nan tare da ku wa'ancan izgili muke musu sai Allah ya ce to Allah ma yana mayan musu da izgili to kaga cewa yana mayan musu da izgili sifa ce fi'iliya Allahu yastahzi'u Allah yana izgili to amma ba za ka zo kana cewa kawai Allah yana izgili ba sai in ka ce sun yi izgili sai ka ce Allah kuma ya mayar musu da izgili domin a nan sifa ce wacce take nuna kamala domin a yi maka karama menene kamala ce amma a yi maka ka kasa ramawa menene naƙasu ne to shi kuma Allah bayi da naƙasu da haka idan kafirai suka yi wa muminai izgili sai ce na rama musu to a nan kamala ce in sun yi yaudara sai ce na mayan musu kamala ce in sun kulla makirci sai ce na mayar musu wannan ma kamala ce to mu gane akwai inda waɗannan sifofi suka zo da siga ta suna ismul fa'ili an gane ko akwai kuma inda suka zo da siga ta fi'ili to ba za ka kira Allah da su ba sai dai a irin waɗannan babubbuka to haka nan sifa ta ƙadimu an gane ko ana faɗarta a babin khabar ba a babin at-tasmiyatu ba ma'ana kiran suna to ba a cewa Allah ƙadimi an gane ko amma in labari zaka bayar sai ka ce Allah ƙadimi ne ma'ana Allah da ɗaɗɗan da bai da farko ne subhanahu wa ta'ala an gane ko to shi yasa kuma a hadisi manzo Allah ya dada fito da sifar fili dan a fahimce ta yace imamu dahawi ana yace qadimun bilabtida domin akwai abubuwa da yawa kadimai amma bibtida waɗanda su kuma suna da me farko yanzu annabi adamu ba da daɗe ba ne da daɗe ne domin duk wani ɗan adam bai kai shi daɗewa ba to amma duk da haka yana da me farko yana da farko duniya ba da daɗiya ba ce da daɗiya ce amma duk da haka tana da me farko sannan kuma tana da ƙarshe to amma Allah daɗewarsa ba ta da farko kamar yadda dawwamarsa kuma ba ta da ƙarshe subhanahu wa ta'ala da haka wannan shine ma'anar qadimun bilabtida da'imun bilantiha na farkon da bayi da farau na ƙarshen da ba shi da ƙarau shine Sheikh Fauzan yace amma lau kala kadimun wasakata fa hadha laysa bi sahihin fil ma'ana da mutum zai zo kawai ya ce Allah kadimi ne ya shiru to nan bai bada ma'anar sifanta Allah ba da kamala a'a sai ka ce kadimun bilabtida sannan mu lura da kyau wanda in Allah ya raya mu za mu zo mu karanta littafin qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi ula na al na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin akwai hatta a cikin sunayen Allah wanda tagwayen sunaye ne ba a faɗa ɗaya a shiru ba a faɗi ɗayan ba an gane ko kamar misali arrafi'u da alkhafidu mai ɗaukakawa sai ka haɗa da me mai kaskantarwa kamar annafi'u da addaru an gane ko annafi'u mai amfanarwa addaru kuma mai cutarwa ba a faɗa ɗayan ba a ne ba a faɗi ɗayan ba tagwayen sunaye ne to da haka mu kula da waɗannan a ƙa'idoji na sunayen Allah da sifofinsa duk ba abin da malaman musulunci suka rage ba abin da nasi bai yi bayani ba kuma ba abin da malamai ba su fayyace mana ba gaba ta takwas ya ce la ya fina wa la ya bidu Allah baya ƙarewa kuma baya halaka an gane ko Allah baya ƙarewa fana shine ƙarewa an gane ko to Allah baya ƙarewa wala ya bidu kuma Allah baya halaka a ce abu kaza ya halaka an neme shi an rasa to Allah baya wannan Sheikh Fauzan yace alfana'u wal baidu bi ma'ana wahid malamai sukan ce da fana'i karewa da albaidu halaka ma'ana bi ma'ana wahid ma'ana su ɗaya ne fallahu subhanahu wa ta'ala mawsufun bil hayatil baqiyati da'ima Allah madaukakin sarki abin sifantawa ne da rayuwa albaqiya wanzazziya ad-da'ima dawwamamma قال تعالى ubangiji madaukakin sarki yace wa tawakkala ala alhayyil ladhi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa yanzu ina masu dogaro da shehunnai yau ina shehunnan suke kafin a haife su dawa kuka dogara yau da babu su dawa kuke dogara kaga ka kama kafar wala kai asara ka kama wanda shi kansa bai iya wa kansa ba to shi yasa Allah idan zai ce ka dogara sai ya gaya maka qualities din wanda ake dogaro da su ba a dogara sai ga wanda ya cika waɗannan sifofin wa tawakkal alal azizir rahim ka dogara ga buwayayye mai jin kai buwayayye wanda ba abin da ke gagararsa arrahimu kuma mai tausayi ma'ana ya iya komai kuma zai iya yi kuma yana yi amma yanzu idan ka ce a dogara da shehu shehun nan ba buwayayye ba ne abu nawa ya nema bai samu ba abu nawa ya mutu da takaicinsa yanzu shehun da aka fi kowa kira a yau ba sai na kama suna ba da ya zo zai mutu abin da ɗansa ya faɗa wanda ya fi kowa kusanci da shi shi yake jinyarsa a ingila lokacin da zai mutu yake faɗa kuma ba mu 'yan izala muka rubuta ba a littafinsu suka rubuta muka karanta akwai wani littafi sunansa hayatu gausis zaman a cikinsa ake ba da labarin mutuwar shehun ba kama suna duka cikin duhu amma jikansa yake faɗa ɗan ƙyassa ne kuma ya fi sonsa sama da kowa a kusa da shi shi ya jinyarsa ya ce da shehu ya zo mutuwa abin da yake cewa Allah Allah hamsa da ka'i kamsa da ka'i Allah minti biyar minti biyar ya yi shekara saba'in da biyar amma yana neman minti biyar ubangiji kuma ya yi gaskiya walayyu akhirallahu nafsan rai ko ta waye in lokacin ta yi Allah baya ɗaga mata kafa ko minti ɗaya baya ƙarawa to shehun da ya minti biyar ta gagare shi a rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa da takaicin minti biyar ya mutu kai sai yanzu kana neman buƙatar 2027 sai ka je wajensa nema in yana iya biyan buƙatar 2027 ya ba kansa minti biyar mana da ta kubuce masa to kaga bai zama azizu ba wanda ya fi ƙarfin komai ba abin da ya fi ƙarfinsa shi abubuwa da yawa sun fi ƙarfinsa to sannan rahim mai tausayi mai jin kai akwai da yawa daga cikin mutane da suna da abu amma ba za su iya baka ba to shi Allah yana da shi kuma yana iya me bayarwa wani zai rinka tunanin to ni in na baka ina kuma nawa ni in na baka na rasa to shi Allah ba haka yake ba yana da abun bayarwa kuma bai da bukata kuma yana bayarwa subhanahu wataala da haka ya kafa mana sharadi kuma ya nuna mana quality na in za ka dogara to ka dogara da wanda ya isa kuma zai iya yi bahaushe ma ya ce mai kamar zuwa kan aika mai kamar zuwa kan aika da ka wata wakkala alal azizin rahimin lazi ya raka hina ta ko wata kalluba ka fi sajidin inna huwa samiul alim a nan kuma sai ce wata wakkala alal hayyin lazi la ya mutu wa sabbih bi hamdi wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi basira to da ubangiji madaukakin sarki anan yace wa tawakkal kuma ka dogara alal hayyi garayayye allazi la yamutu wanda baya mutuwa to kaga in ka dogara ko da annabi ne annabi yana mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khalan min qablihi rusul afa in mata to kaga kamar anan fa Allah yana gaya mana har annabawa kakku dogara da su domin suna mutuwa in dai ana dogara ne da rayayyen da baya mutuwa to duk mai mutuwa Allah ya nuna mana kar ai ne kar a dogara da shi domin wata ran za a neme shi a rasa wata ran bukata za ta taso amma shi kuma baya nan ka Allah alhayyu ne rayayye la ya mutu baya mutuwa shi kadai yake da wannan sifa Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm daka Allah subhanahu wataala rayayye ne sannan kuma subhanahu wataala baya mutuwa kai balma cikin kamala Allah bacci ma baya daukar sa ballantana me gyangyaɗi bacci ma baya gyangyaɗi ma baya kama shi ballantana ya bacci ballantana ai maganar mutuwa to kaga wannan yake nuna maka cewa Allah a kowane lokaci a shirye yake da in ka kira shi ya ji a shirye yake da in ka nemi biyan bukata ya amsa amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداء اذا دعا da mai kira ya kira ni Allah ya ce zan amsa amma shehunnai waliyai annabawa mala'iku Allah ce ko an kira su ba sa amsawa in ta da'uhum la yasma'u du'a walau sami'u mastajabu lakum إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ذاك باء كرا النبي ba a kiran mala'ika ba a kiran wali ba a kiran kowane salihin bawa Allah ake kira musamman a yayin neman biyan bukata ko a neman tsari daga cuta za ka tashi ka kira Allah shi yasa annabi da kansa in zai tashi addu'ar tashi yake wanda addu'ar in ka karanta ta zaka ji kiran Allah ne subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a cikin addu'ar tashi daga wajen zama ko sunan annabi babu haka wajen zaunawa ko sunan annabi babu a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa duk waɗannan ababubbukan ibada ne neman amfani da neman tsari daga cuta addu'ar shiga gida addu'ar fita duk haka za ka ji da ka mu gane in za a dogara a dogara ga Allah sannan gaba ta sha biyu wacce a kanta za mu tsaya sai ce ƙayyumin laya namu Allah rayayye ne tsayayye a bisa ga zatinsa ko bacci baya yi mana dukkanin wani abu da ka sani Allah cikakken mawadaci ne da kansa baya buƙatar komai a wajen kowa subhanahu wa ta'ala an gane ko Allah baya buƙatar a ciyar da shi baya buƙatar arziki baya buƙatar a tara masa mabiya an gane ko baya buƙatar wata ɗaukaka daga wani shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah maɗaukakin sarki shine cikakken mawadaci ta dukkan fuskokin wadata baya ci ballantana a masa karo karan a ciyar da shi baya gajiya ballantana ya bukatu zuwa wani wajen hutawa subhanahu wata'ala baya gyangyaɗi ballantana ya bacci subhanahu wata'ala baya da buƙatar ‘ya'ya baya da buƙatar mata baya da buƙatar komai amma shi komai yana da buƙatuwa izuwa gare shi da haka ma'anar alƙayyum alƙa'imu bi nafsihi wal muqimu li ghairihi wanda ya tsayi a kankin kansa kuma yake tsayar da waninsa kai kuma bawa kowaye kai baka isa ka tsayi ba sai da Allah baka isa baka tsaya sai in Allah ne ya tsayar da kai an gane ko ba wanda ya isa ya wadatu da Allah amma shi Allah ya wadatu ga barin komai da haka shek fauzan ya ce alƙa'imu bi nafsihi fala ya hataju ila shay Allah tsayayye ne da kansa baya bukatuwa zuwa ga komai wa ganiyun an kulli shay kuma mawadaci ne ga biran komai almuqimu li ghairihi shike tsayar da waninsa kullu shay'in faqirun ilaihi komai da ka sani mabukaci ne gare shi ma'ana yana bukatuwa zuwa gare shi ya hataju ila iqamatihi lahu subhanahu wata'ala komai yana bukatar Allah ya tsayar da shi in Allah bai tsayar da shi ba bai isa ya tsayi ba komaye فلولا إقامة الله للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت بعدن الله يا ريك سما da kasa ba da dukkan sauran halittu da sun rushe sun lalace walakin Allah yuqimuha wa yahfazuha wa yamudduha bima yuslihuha sai dai Allah shi yake tsayar da sama da kasa kamar yadda yace inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wa ila inzalata in amsakahuma min ahadin من بعده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ke rike da sama da ƙasa kuma shi ke kare su shi ke ba su dukkan wani tsaro to haka dukkanin ɗan adam Allah shi yake ba mu lafiya shi ya busa mana rai shi yake kulawa da mu shi yake miƙar da mu in mun so mu miƙe shi yake ba mu ikon mu zauna in mun so mu zauna shi yake kwantar da mu kuma shi yake ba mu ikon mu tashi in mun yi niyyar tashi in ya so ya tashe mu subhanahu wata'ala da haka ya uwa masu albarka wannan shine aqidar magabata wannan shine aqidar sahabbai aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita aqidar da qur'ani ya karantar aqidar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka koya daga wajensa su ma suka koya wa ƴaƴansu haka haka abin har ya zo mana yau duk wani abu da zaka ji koma bayan wannan to ba daga annabi bane ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ita ce aqidar da aka bauta wa Allah da ita ita ce aqidar da Qur'ani ya tabbatar da ita ita ce aqidar da da an faɗi ta za a jawo mata aya za a jawo mata ingantaccen hadisi amma dukkan wani abu kama kame na mayar da wasu bayi su zama sa'annin Allah ko a rinka ganin kamar ma Allah yana tsoron wani daga cikin bayinsa wannan tozarta Allah ne da wulakanta shi annabawa ba haka suka zo suka koyar ba abinda annabawa suka zo suka koyar shine a girmama Allah a mutunta Allah Allah shine fes Allah shine mahalicci duk wanda ka sani a duniya ba Allah ba Allah ne ya halicce shi shi ko Allah ba a halicce shi ba subhanahu wata'ala annabawa dukkanin su bayin Allah ne ba sa'anninsa bane ba ba kishiyoyinsa bane ba amma kaga mutum ya zo da sunan girmama annabi da sunan kaunar annabi amma yana mai da annabi sa'an Allah in tafiya ta tafiya a rinka ɗauko shehunnai ana nuna sun mafi Allah ana zagin Allah a kansu ana wulaƙanta Allah a kansu to wannan ba addinin musulunci ba ne wannan shirka ce wannan taɓewa ce wannan asara ce da haka ya ƴan uwa musulmi mu yi hattara Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya bamu ikon nisantata wassalamu alaikum wa rahmatullah